mai sauraro Ibrahim Abdullahi Surantinki a kan mita 88.5 da Lefemre zamani a cikin wannan shiri na musamman wanda ya kasance zazu na musamman a daidai lokacin da ake tsaka da gudanar da shagulgulan bikin wannan karamar sallah ta bana mai albarka wadda muke fatan Allah Ubangiji ya sa mun yi azumi karɓaɓɓe kuma ya sa mun dace dukkanin rahamar da take cikin watan mun sami yantuwa mun dace da rahamar ubangiji ya ji kan magabatanmu ya kuma kyauta namu zuwan ya maimaita mana to a hannu guda kuma gashi ya zuwa yanzu an riga an dawo fagen fama za a dora daga inda aka tsaya musamman a wannan rana da take yau take sallah za mu duba abubuwa ne da suke da alaka da sallar da mayan da ake gudanar da bukukuwan na ita ƙaramar sallah wanda mu kan mu a iya cewa muna ruwa tsundum domin yanzu haka dai ina ɗauke ne da wata babbar kula wadda tuwo ne a ciki ko in ce waina ce ta sallah a hannu guda kuma akwai mai biye mata ita ma wata kular wadda ita ma miyar sallah ce a ciki da yan abubuwan da ba a rasa ba ana ta faman mimmiƙawa da kuma wato ainihin ziyara da zumunci kuma a wannan karakai na ce na yi karo da wani dan adada da sau shi ma ya fito shagulgulan nasa na sallah a iya cewa shi riba bi ne ga shagalin sallah ga kuma neman kuɗi to amma dai abin da ya ɗau hankali na mai sauraro shine yadda na ga a bayan baburin nasa ya rubuta wata inkiyarsa wai mai kyau ba ta biya to amma wani abu da ya ƙara sawa na tsaye da shi don mu da abubuwan suke me yasa bai ce namiji ba sai ya ce mace mai kyau ba ta biya wanda wannan amsar da sauran batutuwa duka za mu je gare shi mu ji su za mu fara jin cikakken sunanka assalamu alaikum al'umma jihar kano muna muku barka da wannan lokaci kuma muna godiya da dukkan bakin yan uwa musulmi kuna magana da rabi kabir dawakin kudu tsakuwa a wannan inshiya da na rubuta ta a bayan keke na ba komai ya sa na rubuta ta ba a bayan baburi na a tun bayan rufe masoyiyata da na yi wacce take da kyawawan ɗabi'u masu kyau a tun daga lokacin na fara neman hanyoyi wanzan saka da hakan da zuciyata da kuma zuwa gare ta a na rubuta wannan kalma ta haka ne zai sa in nemo ta haka ne yake sa nake so nemo hanyar da zan samu makofinta wacce za ta mai mun gurbinta saboda idan ka ce yanzu a haka zaka nemo akan hanya ba za ka samu ba amma jin wannan furuci idan wata ga wannan rubutu a bayan keke hakan zai sa ta ringa kwaɗayin sawo kai dan ta gane cewa da gaske ne ka rubuta ko ba da gaske ba to amma hakan zai sa in fahimci abubuwan da nake so in samu daga gare ta dan masoyiya ta na rasa ta ne ta zadiyar wani da ya zo ya aure min ita a lokacin da ban shirya ba to kuma tana tausaya min ga dukkan abubuwan da na nema a gare ta na game da abubuwan rayuwa da wannan ma ban nema ba tana tausaya min wannan rashin da na ta isa ka na shiga wani yanayi na ya kamata in nemo hanyar da zan mai makafinta a cikin zuciyata bacci kai kenan shi wancan ya dauke maka kana can kana ta bulayi eh to magana ta don Allah ya farko ya riga na fara neman ta so amma saboda tangarda da suka samu isaka ni kuma na shiga so amma bayan kuma suka samu daidaito daga bangaren iyaye wannan isaka ita ma ta biyayya ga iyayenta kuma ta auri wancan ban Allah to wannan inkiya da ka rubuta ta cewar mace mai kyau ba ta biya kiran kasuwa ne kenan za a ce duba da bayananka eh ina kiran kasuwa kenan dan in samu wata ta mai mun wancan masoyiya ta rasa.
To idan ka rubuta mace mai kyau ba ta biya tunaninka mai kyau din ta gani sai ta kokarin zuwa ta hau mashin din naka saboda kar ta biya kai kuma sai kai hukka dafa.
Yawwa idan na fuskance cewa irin abin da nake nema a gare ta akwai shi ba. To wannan shine dalili.
Tun da ka saka gashi yanzu har an shiga sallah an fara hidindimin sallah ka ci karo da mai kyan kuma bata biya din ba ko kuma dai har yanzu bulayi kake ta yi.
Eh to gaskiya har yanzu masu kyan suna hawa keke na a kuma suna gaya idan ka kasan mu watakila nan cikin birnin kano yawanci sai dai a ce ba ku a daidaita sau ko a ce babur mai kafa uku wajen jan kaduna da can in tsakko tsakko watakila su ne sukan amfani da keke nafir baburin naka zai fi daɗin fahimta ga kowa da kowa to wannan haka ke mabiya kasai suna hawa baburin a daidaita sau nawa dan su fahimci cewar abun da rubuta da gaske ne mai can ba ta biya to sai ta hau idan ta gaya min wannan kalma na kan yin kokarin fahimci ya ɗabi'un ta suke a wannan daidai wannan lokaci to idan na fuskanci hakan suke to na kan iya barin ta tafi ko kuma in ja ta bai da ya dace kawai dan ta bin kuɗi ta wuce to ba idan ka gabata da kyan sai ta biya wannan haka yake
in me kyan ce kuma fa idan mai kyau ce in har na fahimci cewar daidai bakin gwargwado akwai abin da yake son samu a gayyata na kirkin to na kan iya ban mata ta wuce wanda sai ta hada abu biyu kenan da kyau da kirki yau wannan shine magana to wataƙila idan ta zo ita mai kyau ce ta zo kuma bata haɗa kirkin ba ba iya kyan ne da ita wataƙila ba ta da baka fahimci cewa tana da halin kirkin ba har da hakan sai ta biya da wannan haka yake za ta biya saboda ba zan ce dole dole ba amma ta cikin sigogin da ya dace zan bi ta da biya nata ta wuce
to gashi yanzu dai a daidai lokacin da muke wannan magana da na same ka kana wannan aiki ban iya yin dace na tarar da mata a daidai da tsawon naka ba wani namiji na gani da cewa shi ma saurayi ne amma ban sani ba ko ka kula da me aka rubuta bayan baburin nan da kawo eh ni dai da farko suna na Muhammad Garba Muhammad ungwar yan mai shinkafi gaskiya dai tun da muka to na ga bayan babur an sa mai kyau ba ta iya amma tun da muka to ba mu tsan ba ba ma matan akan hanyar da za su hau amma mun samu comment din mata a dan so za su wuce dan Allah a sauke ni in hau yana to shi su daga wancan da suke su hau wannan din sai ya ce to shi kenan a zo a yi canjin da wancan kawai dai in kya ta masu ɗan sau su dan yi raha a wuce kawai to musanyen fasinja za a yi kenan su ba da matan shi kuma ya ba da maza to kai za ka yadda a ni in an ce sauka sauka na ma a ɗan sauki za ka yadda ka sauka mace ta hau idan taubatin na gashi nan ai ya rubuta a bayan tamfol din babu To ya ce fa shi da ya sa inkiyar kiran kasuwa yake wa kansa shi kenan kai sai ka sauka ka ba wani ya zo ya ɗauka kai ba ka san mai kyau eh in dai zai yaje min kudin sau ne na ne sauka kai kuɗin sun fi mai kyan kenan eh sun fi wani mai kyan sun fi kudin kudi ya fi mai kyan kai a gurinka ni a guri na kudin ya fi mai kyan to kai ka ji ba shi ya ce kuɗi sun fi mai kyau eh to dama haka kasar rayuwa take ba ta taba yiwa a ce tsarin wani da na wani ya zo daya to wannan dalilin sa ya gama amma ni dai ga na dalilin na faɗa kuma insha Allah akan haka zan ci gaba da tafiya akan haka kai ka fi son mai kyan akan kuɗin ka gwammace yadda tana da kyan ka ban mata kuɗin wannan haka yake dan idan ka samu masoyiya mai kyau kuma mai kyan hali to insha Allah duk lokacin da ka fito zaka fito a cikin confidence kuma zaka fito a cikin hutawa da jin daɗi ta haka zai baka damar samun abin da kake so ka samu amma duk lokacin da ya kasance ka haɗu da masoyiya ba mai tagar ba to hakan zai sa ka sa ka samu kalubale a cikin rayuwarka
to ban sani ba mai sauraro kafin mu dan sauka za mu yi kokarin mu dan matsa gaban mu ga ga wasu yan mata ina dan ganin su mu ji ko me za su ce akan wannan abun tare da kai din mai are da tsawon gaba daya mu dan yo gaba mu ga yanda abubuwan za su kasance amma dai yanayin al'amuran ne ban sanya abubuwan suke ba Ah, baiwar Allah wai ga wani dan saunan na ga ya rubuta wani abu a bayan baburinsa irin inkiyar nan dan yo gaba watakila ban sani ba ko tana da abin cewa a kai na ga ya rubuta me kika ga an rubuta mana nan da Allah dan taya mu gani kin kula da abin da ya rubuta Eh, me ya rubuta me ya rubuta me kika gani mai kyau ba ta biya.
to ya kika gani da gaske ne kina ga hakan za ta yi Ni to bai biya kan. Za ta iya yiwa, mai biyu ba ta iya yiwa ba, ko kawai su igiyarsa ce kawai.
to shi ya ce wai yayi ne dan kiran kasuwa ya rasa budurwarsa ce wata kyakkyawa wani ya zo ya kwace masa shi yasa ya rubuta haka kiran kasuwa dan masu kyan su gani su shiga shi ma ya samu wacce zai yi hub da ita Ok, to ina ji mai biya kan ne. To Allah wa gidi za ya dace. Da ga haka.
wani can tana cewa wai in mara kyau ya dauka ban san me take so ta ce ba ita ma za mu dan ji daga nata bangaren mu ji abubuwan nata daga shi dai ita ma wucewar ta zo yi ta ga ana ta wannan abubuwa kika ce idan mara kyan ya dauka Ima na ga rubuta mai kyau ba ta biya sai na ce mara kyau kuma kwa. Ita da ita sai ta biya.
wataƙila ke yanzu an ce ki hau kina daga cikin waɗanda za su biya ɗin ko kuma waɗanda sai a, ba za su biya ba.
To ai ka ga ra'ayin shi ne wallahi ban sani ba.
Eh, Kika ce Ra'ayin shi ne ban san ni ba ko zai karba ko ba zai karba ba.
ko kina da kyan kenan Ban da kyau ba? Eh.
to wataƙila ke yan an tambaye ki ki wa kanki hukunci.
Wai, To ni ne ban ce. Ni inda ni na rubuta ke ga ce. To ni ne ban ce ai ra'ayin shi ne. To ni in na shiga zan biya ko ba zan biya ba.
To kaji ta tambaye ka wai za ta biya ko ba za ta biya ban ta shiga.
to magana ta zama Allah sai na fara gane abin da nake so in samu a gare ta to hakan zai iya sawa in ban mata ko kuma haka san haka wai shi wannan abin da kake so ka samu na aure ga dai waɗannan yan mata guda biyu kamar yadda kuka ji mu da su sun ga wannan mai babur kuma sun tare an ɗan tattauna amma ba ma ce zuƙa zuƙa ba kuma ba ma ce akasin haka ba yanzu dai sun nuna sha'awar su za su hau ya kai su ɗan dago ba mu san kuma ya za ta kasance daga nan zuwa ɗan dagon ba Allah ubangiji ya tabbatar da alheri idan ta yiwu za mu samu katin ɗaurin aure wannan haka yake ai har ga gaita ma za mu yi muku ta musamman domin ku kasance a wannan guri
to mai sauraro yadda ta wakana kenan a a wannan zazu na musamman na sallah kuma muka ci karo da wannan direban adai da sau za kuma mu ci gaba da zagaya domin mu ji yadda abubuwan suke wakana idan abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lsm muryar zamani to mai sauraro sauran ɗinkin ne dai ya sake dawowa domin dai a cikin salo da 'yan dabaru na bi wannan dan adai da sau a baya ba tare da ya san ina bin sa ba har zuwa inda zai sauke waɗancan 'yan matan fasinjoji guda biyu da ya ɗauka saboda sun ga ya rubuta cewa mai kyau ba ta biya a bayan baburinsa kuma har ɗaya daga ciki ta nuna sha'awar ta illa dai ta kasa tantancewa bata sani ba ko ita kyan nata yayi masa dan haka bata san tana daga cikin waɗanda za ta biya ba ko aka san haka to ya zuwa yanzu dai na ga ya sauke sun fada lungu ban san yaya abin ya kasance ba a tafiyar taku to da zai ta kasance ne bayan na ɗauke sa yanzu haka kuma alhamdulillah na fuskanci abubuwa kaɗan daga cikin towar mai ita duk da zai ba mu ɗauki wasu lokuta ita ba to amma insha Allah dai ta nuna min kaɗan daga cikin irin halayen ta na kirki kuma ta karɓi ma namba waya na a yanzu haka na karɓi lamba wayarka za ta karɓi namba waya akan za ta kira ni to kai ya kaga tana da kyan kenan eh da ne ta yi kyau da gwargwado sai ga kuma ragowar ne yake son zai baci da kiyan zan fara tantancewa ɗari bisa ɗari abin da fara nuna shin haka ne ko ba haka ba wani sai ya ce mace ce da kanta take neman lambar waya har ta karɓi ta saurayi ba ma saurayi ne yake ce a bada lambar waya ba ta iya yiwuwa wannan abu da ta ji dan program yanzu an yi shi shine ya jawo dalilin da ta ce a bata kuma ta iya yiwuwa hakan ya ja hankalinta jin ta jinna neman wa'annan abubuwa a tsar da wata rasa shi saka ita ma ce ba ta nan ba ta yanzu haka dama na ga tun farko tana tana ta bayyana sha'awar eh to hakan ne yasa ta bayan nan ba ta karɓi lambar ta yanzu haka yanzu ta biya ko bata biya ba a bata biya ba to ta ci takara kenan eh da iya cewa ta ci amma ƙarar sattin ta karsa kuma sai mun yi waya ta ci primary election yau ta ci ta ci primary election yanzu haka to secondary election din zaben fitta gwani ta ci eh ta ci gaskiya
To mai sauraro kamar da yadda ya ambata mana shi wannan direban a da sau kuma har yi mana alkawari cewar idan Allah ya tabbatar zai neme mu ya sanar da mu musamman ta hanyar ba mu katin gayyatar wannan ɗaurin aure da muke fatan Allah ya tabbatar da alheri duba da ita kanta bebin ce ta bayyana sha'awarta saboda yadda ta nuna sha'awar hawa baburin nasa inda ta ji ya ce in mai kyau ce ba ta biya kuma mata aure yake nema to gashi dai cikin ikon Allah bayan ta hau baburin har ma da kanta ta buƙaci ya ba ta lambar wayarsa ya kuma ba ta kuma kamar yadda kuka ji daga bakinsa sun yi alkawarin za su tattauna daga baya su yi magana kuma abin da ake ciki shi ma din za mu sake magana da baya daga baya kuma in Allah da za mu sanar da ku abin da ake ciki fatan da Allah ubangiji ya tabbatar da wannan alheri abin da kan ce kamar wasa karamar magana din ta zama babba mu samu katin wannan daurin aure ni zama sila da kuma tsanin alheri amin summa amin a wannan karamar sallah ta bana mai albarka Allah ubangiji ya maimaita mana ya ji kan magabatan mu ya kuma kyauta na mu zuwan Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani